الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف الراء جعلتك يا خير الأنام سفيرا وكل زمان قد أراك مجيرا بكفيك عرب الخلق ضرا وخسره وغيرك لم يلف لديه نقيرا سوى يا رسول الله جعلتك ناسا ياك سفيرا كيني جكادا لخيا خير الأنام في ينتا لكي وتشيني جاكورا دكا جماعة الله وكل زمان كون زمني kad araka ina ganin ka mujiran kai ne mai tsirarwa duk inda aka nemi a fake aka zo gidanka an samu mafaka ribahul khalqi riban halitta duk wanda ya zo duniya ko dai ya ci riba ko ya asara ita duniya kamar kasuwa ce wasu sun zo su ci riba wasu su yi asara to ina ake cin riban ina ake asara ribahul khalqi halitta riban halitta ɗoran duka duka faika yana tafinka ne duk wanda ya bi manzon Allah ya ci riba wa khusruhu hasaransa kuma yana wajen manzon Allah ne wanda ya ƙi annabi ya yi hasara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allahu Allahul mudi wa ana alqasim Allah ne mai bayarwa ni mai rabo wanda ya zo min ta hannun dama ba shi kayan mutanen dama wanda ya zo ta hannun hagu dama mashi gargadi in ba shi kayan mutanen hagu shi ne cewa ke cewa riban halitta duka da hasara duka yana tafinka waga ya ruka wani in ba kai ba ya rasulallah lam yurfu ladaihi ba za a samu komi a gare shi ba na kiran ko da ba wanda yake kan kwayan dabino kwayan dabino in aka cire za ga wani bawo fari wanda bai da amfani to in dai ba annabi ba kowane ne shi ba za a samu wani riba a wajen shi ba ko da kaman bawon dabino wa anta habibullahi wal mulku mulkuhu araka amina lil alayhi lil ilahi wadira wa anta kai rasulullah habibullahi kai masoyin Allah ne Allah da ya annabawa ya karkasa su kashi kashi wasu manzannai wasu ba manzannai ba a manzannin ya yi wasu ulul azumi ulul azumin nan kowanne ya ba shi sunansa daban-daban sun fi kowane annabi daga cikin annabawa daraja kamar annabi nuhu alaihi salam abdan shakur kamar annabi bayan khalilullah kamar inda musa kalimullah annabi isa rihullah annabi ku habibullah wata rana ne annabi yana zaune sai ji sahabbai suna magana suna mamaki cewa allah yadda ya ga dama yake yi ya kira annabi nuhu mai yawan godiyan Allah wani ya ce wannan ba shi ne abin mamaki ba Allah ya ce mai ibrahim khalilu ya fi man mamaki wani ya ce kai ba ku ga musa ba ne wanda Allah ya ambace shi kalimullah ya fi man mamaki sai ɗaya ce kai ku dubi annabi isa ruhun minallahi to ashe annabi na jin su duka sai kira su ce gaskiya ne yadda kuka faɗa annabi nuhu abdul shakura ne ibrahim khalilullahi ne musa kalimullahi ne isa ruhullahi amma ni fa ni ku habibullahi wal mulku mulki mulkuhu mulkin allah ne araka ina ganin ka waziran lil aminan amintacce ne na allah waziran waziri lil ilahi ga ubangiji وبرهام هذا العبد بالحق ولائذ فلم يكن حشام سوى كاميرا برهام من wannan talifin wannan bawa to la'izun bil ya fake da gyabton annabi idan annabi ya tashi zan rike rigansa gani gashi lokacin da na rike manzon Allah ba zan gushe ba ina wurin lokacin da barhama ya haka falam ya hajwa amiran bai jin balam ya koya hasha amiran bai tamo yana jin tsoron wani sarki min su haka ba kai ba sai ya faɗa lokacin da yake majalisi a nan da ya zo a tukur-tukur yana cewa wallahi ina shaida muku ku shaida ni masoyin annabi ne wallahi ni masoyin annabi ne wallahi masoyin annabi ne kuma wallahi in ma don ina jin kunya mai gida na shehu tijjani ba wanda zai riga ni gaban annabi ranar kiyama wallahi sai na riga kuwa amma dai zan daga mashi kafa to shine shehu yake cewa barhamu hadal abdu bil hiqla ibn Allah ji kan shehu tijjani nan gombare bari shi yake wannan fasara sai ya kabbara ya kabbara ya ce yana fa ganin wurin yanzu يزيد أماني مذ أكبت ببابه رعود عدوي إذ أراه خسيرا أمانا أنا كل قروايك نتكين أمينتي بذ أكبت تن لوكتن نلزمت أبابه يقوف مزان الله رعود عدوي hakanan razana abokin gabana shi ma yana karuwa kullum izarahu don ina ganin shi hasirin da kusashe duk kaifinsa ya gushe saboda ni kaifi na manzon Allah ne فهل يحشي أن يكون لدى كبد الزمان باها لمغلول الكلاب ذليلا وشيء كما misali. shi mai cewa yana gaba da shi ya san inda na kai kuwa wahal ya shi yan yuhun yanzu shi rana da yake sama ya taba jin tsoro da daka bi da sama yana can a saman nubahan kaushi ne magalulil kilabi ga abin ukumtarwan kare larira makaho makahon kare ɗaurarre ya ɗaga hanci wai yana marana haushi ranar da shi tsoro to so ya ce haka maki na yake ni ina can ni ne ranar kusa da masoyi na mazan Allah to duk wani yana haushi makahon kare ɗaurarre yana haushi wani tsoron shi za a ji وحب رسول الله غنم وراحة وحسن أراه للمحب مسيرا ya ce son ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne riba duk wani kasuwanci da za ka yi ka ci riba ka so annabi idan ka so annabi ka ci riba warahatun shi ne hutu kuma wahisunin shi ne katanga a rahu ina ganin shi masuhiran makoma lil muhibbi ga masoyi duk wanda ya so ga annabi ya shiga hisunan rasil katanga kiyaye abin tsarewa تخط وداد المصطفى ومديحه جوادي وسيفي والقنا وهفيرا نالك سويرا النبي مصطفى ومديحه da yabansa jawadi shine doki na wani na hawa doki je yaki ni doki na yabon annabi wasaifi shine takobi na in wani na rike takobi ya yaki ni takobi na ne takobi na son annabi walƙana da mashi na wafera da kwari duk da kwari da baka duka ni annabi ne gaba ɗaya wazan jaishu wazadul muballighu lil muna wa zaka la amrul lahi ni'ma nasira wazal jaishu wannan yaki na son annabi shine yaki na gaskiya shine azadu guziri al muballighu lil muna mai kai ma kowa gurinsa wa zaka wancanan kala amrul lahi na rantsira Allah ni'ima ma dalla nasiran mai taimako wa kuma shi manzon Allah khatimun lirrusul shine cikon manzannai daga kanshi ba za a ƙara annabi ba wa huwa imamuhum shine kuma shugabansu imamul anbiya wal mursalina fa awwalu tilka rusul shine farkon wancanin ka manzannai ja akhira shine farko ya zuwa ƙarshe an kira shi khatamun nabiyina amma an ka koma cikin wajen karban alkawari sai Allah ya ce wa idza khazna minan nabiyina misaqahum wa minka wa min nuhi amma wajen ciko sai a ce wa khatamun nabiyina cika makin annabi amma lokacin da Allah subhanahu wataala ya tara halitta duka yayi abin da tura suke ce program wani zai zo bayan wani yadda ɗin nan muke yanzu lokacinmu ne bayan kwana kaɗan nan ne shekara hamsin duk an mutu wasu za su zo zo zo haka ya yi gaba ɗaya ya yi tajalli a kan halittar gaba ɗaya gansu ya ce alastu bi rabbikum alastu bi rabbikum to wa ya san abin da zai amsa in ba annabi a wurin shi ne ya zauna da allah shekara aru aru shi ya san allah allah ya san shi to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya fara cewa bale annabawa suka ce bale musulai suka ce bale kuwa ce bale muminai musulmi suka ce bale amma da aka zo kan kafirai abin ya yi nisa da suka ce bolo ne ko bila ne ake ce aho to shi ne wa idan hazna min annabiyina misaqahum wa minka wannan yana nuna annabi muhammadu shine farkon halitta amma dai a ta akhir ya zuwa karshe ne shine na وباطنهم حقا وذلك ظاهر فجاء بشيرا للجموع نذيرا shine baɗinin su haƙƙan hakika abin da yake baɗinin manzon Allah duk sirrorin manzon Allah manzannin Allah gaba ɗaya duk an tara mu annabi sallallahu alaihi wasallam idan kana tunanin annabi nuhu alaihi salam an ba shi mu'jiza an ba shi jirgi ka ɗaulil azim ba shine mu'jizansa ba to amma can sai ka ji Allah ya ce fa najayna fa bi rahmatin da muka halaka da mutanen su sai muka fita muka tsira da shi bi rahmatin ashe albarkan annabi kenan ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sannan nashi mujan da muke ake ta mamaki a zamanin sa duk duniya ya zama ruwa a samu jirgi mai cin mutum 80 jirgi ne fa mai cin mutum 80 ƙasa dabbobi sama tsuntsaye tsakiya yan adam duk abin da ya dauka mutum tamanin to al'umman annabi yanzu mustadirjai din kafiran al'umman annabi su sukan dauki jirgi mai cin mutum dubu tamanin kaga mu'jiza ba ta zama mu'jiza ba a tamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka zo wajen annabi Ibrahim alaihi salam kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim shine babban mu'jizar sa ko annabi Ibrahim kenan amma mun taɓa yin yana ta magiya rabbi gifin li haɗi'ati yau madini Allah ka gafarta mini kuskure na ya ce to na gafarta amma da aka zo kan annabi zai ce karka ce komai liya gafira laka Allah ma ta kaddama min zalika ya riga an gafarta mu mun ji annabi Ibrahim yana cewa wala tuhzini yawma yusrun Allah karka kunyata ni Allah ya ce ba zan kunyata ka ba da ya zo kan annabi ya ce karka ce komai la yahzillahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu nurun yasabaina alayhi to kaga wannan kenan idan an dawo kuma ainihin mu'jizar ya na rukuni bardan wa salama mu ba ta zama mana mu'jiza ba yanzu yanzu an ba wuta sai in ce ba ruwan sanyi wanda mutumin da bai san haka ba mutumin da ya shekara ɗari biyar yanzu da zai zo a doki yake tafiya ko a ƙasa ya zo ce yaro shiga kare ba mu ruwan sanyi a gida ka ce baba ba wuta zai ce yau na ga mahaukaci ba ruwan zafi na ce ba fa saboda lokacin mai san shi ba abinda aka sani zafi ya bada zafi to amma a zamanin manzon Allah sai da zafin yana ba da sanyi kamar yadda aka yi a zamanin Ibrahim ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa salaman shine remote control ba duk wanda ke da iya condition in yi sanyi in yi sanyi da yawa sai danna wani abu sai koma lowa to shine manzon Allah badinun haqqan wa zalika zahirun wancan nan ka shine zahiri fa jaa bashiran ya zamo mai bushara naziran mai gargadi li jumi'i ga duk taro inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira fa alaitu la anfaqu an sujuma dahu wa kuntu li shirbil ashiqina murida na rantsi da Allah matukan ina da rai la anfaqu bazan gushe ba an sujuma dahu ina saka yabon annabi Muhammad wa kuntu na kasance mudirin mai kewayawa li shurbil ashiki na ga shan masu bege ya kamanta misali kaman idan an zo baki suka zo suka zauna suna neman shan ruwa to mai ba da kofin nan ya ɗiba ya ba wannan ya ɗiba wannan ce annan shewa ya ce ni ne mai ba mu dan son annabi ko to a zori na a kamfata ni ne mudirin mai kewayawa in ba wannan ya sha in ba wannan ya sha in ba wannan ya sha in ba wannan ya sha فاسقيتهم نهلا وعلم وداده وبلهم داها الغابرين فاسقيتهم ناشاير دسو نهلا شاء نفرق وعلم نميميتا كما وداده نسويانسا وبلهم داها الغابرين زارن جيا ربكننو جيا نربكننو متاني حقيرا ولا كنتجي ني جيا نبا ولا كنتجي بني جيا سوياني سكارى بلا اسم وغيل فيا لهم صفا وقت والملك كان كبيرا lokacin da masoya annabin nan suka sha shan farko na maimaita masu so na soyayya maimaita sai suka ta musu na maye mayen nan kuma bila ismin ba tare da suna ba wa gaulin ba tare da gushewan hankali ba fa ya lahum ya mamaki gare su safa waqtum lokacin su yayi kyau yayi kalauci wal mulku mulki inda ya son annabi ya kai inda ya kai to an samu mulki mulkin nan ko kana kabira ya zamo babba بمقعد سلك جالسين جليسهم مليك جميع المالكين قديرا جليسهم من زمان جالسين جليسهم ما سزونا دم باسو مسوين بما wanda ya zauna da su za su zaunar da shi min makadi sirkin mazauni na gaskiya maliku jumhurul amalikina sarkin dukkan masu mallaka kadira mai iko ne sarkin sarakuna kenan yasiru na sairan fil majalisi fa jaban li sayri yushin yusbihuna suhura ni jama'a na je yasiru na tafiya suke kullum sairan tafiya amma fa a zaune fil majalisi fa ajaban ka ji mamaki li sayri yushin tafiyan zama ga mutane suna tafiya a zaune ai saboda rashin tafiyan kaman ma ba su motsi shi gona su hura kaman kuramen dutse ga su a zaune to shine ake misali kaga duniya da rahamar annabi ya zo da can kamin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo in za a yi tafiya sai a ce ku tashi mu tafi ku tashi mu tafi to yanzu da rahama ta zo sai a ce ku zauna mu tafi ko da ku tashi mu tafi ne tashi ka haura kumi ko ka kama hanya a ƙasa da yanzu ko ku zauna da aka ci gaba ma har aka ce ku daure kanku rahama ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai yanzu ma an ci gaba sai ka daure kanka da ben ko sannan za a yi tafiya sai ya ce to waɗannan na mutanen duniya kenan ni ko mutane na da kake gani na ya siru na sairan kullun tafiya suke a halaran Allah suna ƙara kusatan ma'aikin Allah fa'ajaban jima maki na sai rijulusin da biyan mutane a zaune yi shi bahuna da suke kama da suhurun kuramen dutse ma'ana kullum so ake kai taraki wajen san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai taraki wajen kusatan Allah subhanahu wataala ce ce to ni irin mutane na kenan wa qad rata'u fi fi tilka rawl ma'arif tarahu sukutan wal muqam mushira abin da yasa suke tafiya a zaune haba wani abu suka samu sai kiwo ne fitilka a canan ka can dai wajen shan giyan nan na son annabi nan suka yi kiwo raula fadaman nan na ma'arifin sanin Allah da suka san Allah suka yi tafiya a zaune ga sunan a zaune amma tafiya suke tarahum sukuntu kaga su sun yi shiru ba su yi magana ba amma wal muqamu matsayin mushira ya ishe ka nuni wani da ka gani sai ka girgiza ba sai an ce ga wani ba muqaminsa kawai in ka taba shi ko ya ce ya yafe muqamin ta ce ba zan yi da ba haka auliya suke idan ka taba su ka ci mutuncin su in sun ce sun yafe sai su almartabatu la tusami sai ta yi aiki bar ganin babban wani wali wani ka taba shi shi zai ce ya yafe saboda halin manzon Allah na yafe ina koyi da mukamin zai ta ci ba zai yi ba kamar yanzu ka je gidan sarki ne ka zage shi ko sai ce ya yafe ai wannan magana ma bata taso ba dogari ya yarda da ya yafe aika mai sarki cewa ya fi ya kai ƙasa to shi ne shehu yake cewa mutane na kana ganin su sukutan sun shiru ba sa magana almawa mukamin mushira matsayin yana maka ishara cewa su wane ne kalamun qadimun la yumallisu ma'ahu yakunu ala jami'in qadimi kumura kalamun zancen Allah qadimun da daddai alqur'ani kenan la yumallu sama'uhu wanda ba a taba kosawa da jinsa ba ya kunu zai zama humuran jiya alal jam'i bisa taro alƙadimi da ɗaɗe hadimu kafa za a tsihi kulla burhatin wa bihi dular zamani kubura hadimu ka hada hadimin ka wannan ibrahim askihi ka shayar da shi kulla burhatin kowane zamani wa ahi kuburan ka ba raya kaburbura bihi da shi dular zamani tsawon zamani قديمك ملك الملوك وأمرا قديمك معلوم الملك أميرا خادمك إبراهيم ملك الملوك كملك مش سراكنا ما سزمو أبايسا وأمرا على الأمر أنت خادمك خادمك مخدوم الملوك أبي هدم سراكنا أميرا سرك سراكنا كزمو زمو مدعا أبين بيغا أنا تبيكما أمينا أمين تتشفي العوالم أتكين هلتا كلها دكانتا fayarshiduhum ya shiryar da su nahwal ilahi wajen ubangiji basira yana mai gani raja'i wa zanni fil habibi wa himmihi kabirun ulaqahu kabiran kabira kaunana wa zanni da zatona dama an ce kai zato kyakkyawa tsakaninka da Allah hasnata ne laysa fawqahuma shay'un min alkhairi husnu zanni billahi wa husnu zanni bi ibadillahi hasalatan laysa faqahuma shay'un min ash-shar su'u zanni billahi wa su'u zanni bi ibadillah wato duk san da kake tsakaninka da Allah kai kyakkyawan zato ga Allah babu abin da yake shi alkhairi yi kyakkyawan zato ga bayan Allah duk laifinka rahamin Allah ya fi shi rahmati wasi'at kulli shay'in in dai ba shirka ba ne to ka yi ƙaunar rahama wajen Allah to mai kyau kai kuma zato mai kyau ga bayin Allah kar ka je kana duban mutane wane yana da laifi wane yana da laifi ba ai da kai ba baka gani ba to kai zato da kyau in ka da ce mutumin nan mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ne ka dace in ka ce mutumin banza ne baka dace ba ko da mutumin banza ne ka ce wannan ai mutumin kirki ne kai masa mafita to shi ne yafi to shi yafi kiyan alkhairi saboda me kai ma da naka aibin Allah ya rufe ba ya nuna mutane ba kai in ka gano wani kai naka din fa to shine shehu yake ce ni dai raja'ina wajen annabi da zatona fil habibi a cikin masoyi wa hibbihi da masoyinsa Allah kabiru yana da girma kuma ni na tabbatar za a bani ulaqahu za a gama ni da shi kabiran kabiran babba babba bayan wannan bayan wannan bi jayi azimin jayi amada sayyidi wa man hajaru an wan ra'ahu nasira da alfarman azimin jahi mai girman daraja mai girman alfarma ahmadu mai suna ahmadu annabi muhammadu sayyidi shugabana wa man hajaru da alfarman wanda suka hijira su ne muhajirin aw man ra'ahu ko wanda na ganshi nasira wato ansar kenan mutanen madina muhajirin su ne wanda suka hira daga makka su koma wajen madina annabi nasira kuma ansar kenan wanda annabi ya same su a madina suka karbe shi suka ba da kansu da dukiyarsu da komi nasu alaihi salatun izi tam yafallu ta muwa ta liman karka na min kashira salati ya tabbata akan annabi izi fallu hitamu a yayin da aka buɗe hitamu a marfin ta ta buɗe ƙanshi liman kan ga wanda karka na wanda ya zama ashiran jama'a minka da gare ka wannan kenan sai harfin zai رقيت ذر الإرفان جبت المفاوز إلى خضرة الأولياء وللفيلها إذا بحب رسول الله أمد سيدي وصلت إلى المحبوب للجوائز رقيت ذر الإرفان ناهو سرور وسنين الله ناهي كم قولول ونسنين الله جبت المفاوز نا ينكي دازوزك نا ينكي دازوزك إنا زنجي إلى الخضر halaccin uliya zuwa halara maɗaukakiya ha idan ina mai tarawa lil faili ga faila shi ma'arifa ba ilimin da ya fi kowane daɗe kamar ilimin ma'arifa ilimin sanin Allah ya fi kowane daɗe domin an ka kai wannan wurin sai ka ga kawai mutane ma kamar matattu ne kawai ko za ga komi ma ba shi ke yin kansa ba in ka ga an sha ka ce kamar mu ce a ce an yi shuka a ce a to waye ruwan waye shuka waye tsarar da tsirin waye kaza a faraitu mulma allazi tashrabun antum anzaltum min al-muzni am nahnu al-muzni adam an-nar allazi turun am antum ansha'tum shajarata am kai can dai sai ce wallahu halaqakum wa ma ta'maluna da kai da aikin ma Allah ya halitta to a wajen arifai in kai sallah ba fa kai kai ba to ya ce kai shi ya yabe shi wallahu halaqakum wa ma ta'maluna motsin waye motsa tsayuwan waye tsaya zaman waye zamana bayan waye baka to ga Allah ne maka haka to in ka zama haka to waye mai cuta in an mare ka waye mare ka in an baka waye baka in hana ka waye hana ka shine zural irfani kullu man alaiha fan ban ganka ba baka ganne ba ina ruwana da kai ko to ai abin da shehu yake nuna kenan ka zama fan sai ka kai can koli koli sannan ka dawo ka ce to eh afa wannan wani ne wannan wani ne amma ka je can tukunna in ka kai ka kai haka zai ka dawo kuma ka komo shari'a eh to wannan wani ne wannan wani ne wannan wani ne amma lokacin da kai fana'in nan ba kowa ba komai saboda ka duk mutumin da zuciya sai zama ka baya da gaba fa to da za ka yi gaba ka san shi shin wai mai gaba da kai zai hana ka abin da Allah ya baka mai son ka zai baka abin da Allah bai baka ba akwai wanda zai kai ka inda Allah bai kai ba akwai wanda zai rage ka ya ce ni na haye can saboda haka ni bani da makiyama ya ce kai manar shi na gafarta mishi jibtul mafawza na yanke dazuzzuka na wuce zuwa halara madaukakiya me yasa na kai haka bi hubbi rasulillah da son manzon Allah Ahmad sayyidi shugabana wasirtu na tafi ilal mahabubi na zamo zuwa masoyi annabi muhammadu nitu na samu aljawa idan duk wani kyauta kasaitacce an bani fa inda shi shalaq babu fi kulli mashhadin bi mashhadi aini zati hudul marakiza idan wasu waliye masu mukamin kudubai sun je halaran Allah sun dimauce a wurin fi kulli mashhadin a kowane mahalarta ni kan hustul marakiza tuntuna na samu tsaya na samu wurin tsayuwa bi mashhadi aini zati a wajen ganin ainihin zati ni ba dimuwa gare ni ina can wurin وادعي من حبني كلما مهي إلى قدرة الأولياء ولو كنت رامزا الله أكبر يتي إنا نقي كل مهمه دكان داجي daji dai wanda zai tsare ka ka san Allah wallahi zan nade maka shi yanzu ko eh kullu mahmayin liman arhabani ga wanda ya so ni ko ila hadratul uliya zuwa halara madaukakiya walau kuntu ramizan koda na zamo mai ishara الرم إشارة تكبير النبي wai wasu suna ganin kamar cewa sai ko ka shiga azkaru ka yi menene za ka san Allah a su arifai a kanka Allah ya ce wai kana neman Allah wa fi an fusikun gashi a gurin a kanka kai kanka din wa fi an fusikun afala tusiruna fanzur sai mai tauhidi ce fanzur ila nafsika summan takili lil alamin ulul sumun sunni in kana so ka san Allah dubi kanka tukunna fara tunani yi da ina nan ya aka yi nazo ya aka yi nazo makala da shekaran jiya haka nake bara haka nake baɗi haka zan zama wannan kawai ya ya isa ka sani wannan ishara kenan na tafakkuri kenan ko da yake manala ce tafakkuru sa'atin khairu min ibadar sab'ina kai tafakkuri a cikin Allah ya fi kai ibadan shekara saba'in don shi ibadan shekara saba'in wajen Allah yake so ya kai ka in tafakkuri ya kai ka an gama to shi sai ce walau kun tura miza to a cikin maganganun sai ke cewa ya zauna da wani nasara wata rana yana cikin jirgin sama sai suna magana ya ga an rako shi Ibrahim da jama'a da yawa ana zikiri na ga shiga jirgi zai zauna kusa da shi ya ce baba ina so in tambaye ka ku musulmai kun ce Allah ɗaya ne ya raya a gane Allah ɗaya sai ce a ne sauƙi ne za ka gane Allah ɗaya ce to shi kenan ka iya rubutu ce ya ɗauko alƙalami sai yaro sai ce rubuta min ɗaya ya ce sunan shi mai ce ɗaya ya ce to ci gaba biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sai ce lakata nan me wannan sai ce goma ya ce tumadalla shi goman nan in aka cire ziron nan mene sunan shi ce ba komi to me saura ya ce ɗaya ya ce muje aka kai ɗari ya ce to dakata ɗari kenan ko ɗaya da zero biyu to zero biyu sunansu me ya ce ba komi ya ce saura ɗaya Allah to hatta abinda bature ya ɗin nan digital ɗin nan zero one ne da zai wannan kwamfutan da kake da ziruwan aka rakaba shi shi ne ce walau kun tura mai zan ko da ina ishara kaga ba a je ɗauko hadisi ko ƙur'ani ko alƙur'ani ya ce ƙul huwallahu ahadu allah shi ne san wannan ba ko gashi ne a jikin shi aka yi kanin shi ibrahim shi mai yake cewa yana son don allah a lokacin kasan in kaga mutum ya shiga silma mutumin banza ne sai shi ya ce ni ina son wanda bai taba shiga silma bai shiga eh in ce surun bai wanda bai taba shiga silma bai shiga ko so daya abin da nake so ya gani ya rashe an maujudan ma'aduman fi ainin wahidin zai ga ga wani abu saman mai rasa shi a lokaci ne kuma haka ne in ka ajiye akwatin talbijin ka kana dan karen jin yunwa ba abinci sai aka turo inda ake farfesu ga tururi na tashi ga kaza malam ana dagawa to ka ce a baka ina yake to kuma ai gashi ko talauci ya dame ka aka ɗebo daloli malam fafaf aka ban bankin duniya ga daloli ga na ci da Allah ku bani banki guda ɗaya za a baka saboda me to gashi to haka ne kai ɗin ka ka ɗauka haka kake maujudun ma'alum ba ka baka kullu man alaiha fan kuma sai ci gaba da cewa yanzu ka duba lokacin da ake ba 24 hour din nan a sha biyu ake tashi ko za a gan an sa wannan program din kip ya mu kip ya wuce kip ya wuce can karshe sai ga wurin sha ya zama zero to ai mutanen nan ne wani ya mutu wani ya mutu wani ya mutu yau zero ba kuwa walau kun tura mi zan kenan ishara ishara ishara a cikin magana kaɗan arife sai su maka magana shebran ya shigo mota sai wani ya ce da Allah ya ɗauke ya ɗauke shi don su kai can mun je lahira da Allah ka ɗauke ni yadda ka ɗauke shi gan ka a hanya to saboda haka shine yake cewa walau kun tura mi zan zan naɗe maka daji yanzu ne kaga nasara an naɗe mashi daji aka yi masa ishara ya kai inda ya kai wasana ilahi nafsi dahra la'ura ana amilu ila ma laysa fi shari jaya ilahi ubangiji na sana nafsi ya kare mini rayuwa na addahra matukan zamani la'ura ne dai barhama za a taba gani na ba amilu ina karkata ila ma laysa ja'izan wanda bai halatta ba fi shari'a cikin shari'a to ina masu waya barhama masu kauce mu hanya ina masu son masu kauce mu hanya ce in dai shi barhama ne Allah ya kare shi addahar matukan zamani ba za a taba gani na ba aminu ina karkata ila ma laisa zuwa abin da bai zamo ja'izan ya halitta bi shari'a cikin shari'a ina bin shari'a ina bin hakika na ba zan taba karkacewa abin da ba shari'a ba to kai ka karkace ka ce shehu ka rike sharbi ka kama matan mutane ka ce shehu ka ci haram ka ce shehu ka yi karya ka ce shehu ka sa hoton shehu a wajen babban gidanka don ka yi karya ka ci kuɗi ka ce shehu shehu cutu ni ba ni ne ba biyam ne rasulillahi hibbi wa murshidi misar ni launa da karsutu fa'ida wannan kuma da albarkan manzon Allah hibbi masoyina wa murshidi da mai shirya da ni bisar dila kun amda na samu haka da jejjerawa ya bai gare shi karsu na zama fa'izan mai rabanta alayhi salatu lahi summa salamuhu bi an azama al'ada wa masa wa baraza salatin Allah da aminci ya tabbata a kansa biya da albarkan salatin nan in hazama al'ada abokan gaba ko sun taso mini su kare wa mansa da wanda ya muna na mini wa baraza da wanda ya fito na fito da ni Allah ka watsa su alayhi salatullahi summa salamu tuzibu biha man lamani wal mubariza salatin Allah da amince ta bada gare shi albarkan salatin nan tusibu ka masibantar da man lamani wanda ya zarge ni biha da ita wal mubariza da wanda ya fito na fito da ni alayhi salatullahi summa salamuhu salati da amincin Allah ya tabbata gare shi biya da ita yusufa ake zaɓin man jabal mawarida wanda ya tafiya ya yanke dazuzzuka ya zo waje na to a zaɓe shi a Allah ka gane wanda ya je an zaɓe shi na kai yusufa ake zaɓin man jabal mafawida wanda ya naɗe dazuzzuka na hawi ya zo wuri na alayhi salatu lahi summa salamuhu ma al'ali tare da alaye wal asabi da sabai ma dumtu matukan na da wa ma'ajizan gajiyayya alhamdulillah akwai wani wani sanarwa da aka ce a bayan ko da yake wanda zai iya wani takarda ne aka kawo wani yan tijaniya kamar yadda kowa san da ma'aikata ana musu inshorar lafiya wanda gwamnati take ɗauka in an musu in an yi rijista sai a dinga mutum ya je asibiti a ita ba shi magani ba ko kwamo to shine yanzu su suka fito da shi zo aka kamo aka ce mun gaya ma 'yan tijaniya 'yan uwa wato yadda abin yake kamar mutum shi kadai ko mai yawan ciwon wata ko wani abin nan zai biya a bankin zenith dubu goma da ɗari biyar da abin nan sai zaɓe asibitin da yake so yake amfani da shi sai a ba shi takarda to duk abin da ya same shi daga nan har shekara ɗaya a cikin wannan kudin ba sai ya biya kudi ba in kuma zai yi da iyali ne to akwai mutum biyar da iyalinsa shi kuma dubu hamsin idan mutum ya biya da shi da iyalinsa ko irin haihuwan nan a ce sai an biya kudin operation kuma da to duk a cikin wannan har zuwa shekara guda wato ma'ana inshoran lafiya kuma suka ce ba dole ne mutum ya biya nan take ba idan ya shiga tsarin zai biya ko dubu biyar ko dubu goma ne yadda da yake so ne zai biya suka ce to in sanar ma mutane da to wanda da ya je na iyawa abu ne na na yan boko na wanda suka waye mu ba mu waye da yawa ba amma dai yana da kyau yadda suka tsara dai sun ce ma an samu mutane da yawa an sun rubuta sunansu zan kira su manajan su zo su zauna su yi mutane bayani idan mutum ya je yana so zai sato amma kamar yadda zamanin nan yake ka je ya asibiti a ce matanka dubu sittin za ta haihu a sauransu in dai wannan da gaske ne a gwan muka biya a hankali din ko kana da iyali biyu ko kana da iyali uku wannan shine wanda yake ganin yana da abin nan akwai takardun a hannuna zan bayar mutum ya duba za a rubuta sunan an rubuta sunan to za mu gaya musu lokacin da za a taru su zo su yi mutane bayani wanda ya ji zai iya inshorar lafiya ne harka ce na wanda ake yi na nasara da sauransu to mutanen masu kaduna suna so mu zama nasara ne shi ne suke yi amma dai wani bangare in kaga abin da zai amfane ka sai ka yi amfani da shi wanda ba zai amfane ka maka watsar masu mutum ne in ya ce zai baka kifi in ya baka soyayyen kifi karkace sai ka cire kayan tukunna in ka cire kayan sai ka ci lafiya Allah sa mu dace duk an ji dai kenan wanda da yake da bukata akwai takardun wajen Ibrahim zai bara a dudduba in an yi bayanin da Hausa to kuma an yi rijistar sunayen wanda suke so to sai mutum yaji zai iya sai a kira su wani lokaci su ƙara bayani wanda zai biya biya don an sa takardar na tijanawa ne wannan misali to kishiyoyin mu akan kai musu nan da nan sai su sai ta amfani da shi da sauransu kuma inda nake ganin yana da sauki tun da ba an ce ka biya dubu goma yanzu ba ne ka iya biya an jima ka sake biya kuma zai amfani Allah ya ba. Ulwa sha ɗaya da basu wani hadiya da shi.